بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا آه، إذا ضرب لذلك أجلا قريبا إلى ما تخ... آه، تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ما sha Allah malam yace wal bai'u al khiyari jaizun ciniki ku yi ciniki da mutum amma kana da kwai zaɓi wajen ka siyi wannan kadarar shi ma yana da kwai zaɓi wajen ya sayar maka da ita ya halitta an gane ku amma da sharaɗi malam yace idza daraba ajalan idan suka sanya lokaci wanda yake makusanci lizalika ga wannan zaɓi ɗin da kowa yake da kwai نعم ila ma tuhtabaru fihi tilka si- tilka sil'a har ya zuwa lokacin da za a jarraba wannan kadara a ga kalite ɗinta ko kuma rashin kalite ɗinta ya halitta yin haka nan ka je ka siyan salula a gurin mutum ka ce to ni fa ka san ni mai yawan bulaguro ne ban na zama a gari sai ranar laraba da ranar ladi sau biyar kan nake buƙatar a samu min solar da kawai sai sau biyu za a mata caji wanda za ta yi kwana hudu da caji saboda in muka shiga daji ko ma samun wuta to yanzu ya halitta idan kuka yi ciniki da shi ya ce ka je ka wannan mai sati ce ma in dai bata maka ba kwana hudun ka maido to ya halitta ka je ka yi kwana hudu da ita yanzu ka kai kana da damar zaɓi in ka ga bata maka ba kwana hudu za ka maido ta to ya halitta yin haka nan shine ilama tuhtabaru fihi tilka sil'a hal ya zuwa lokacin da za a jarraba wannan kadarar amma ya zama to ajalin sananne ne kala ai abin a rikidi je ka ka gwada ta ka gani hal ya zuwa lokacin da ka gani ya ka dawo da ita zai iya zuwa bayan sati biyu ya dawo ya ce a wasa shi kuma ashe dama yana so ne zai yi wani ban tsoro da ita zai ba wani tsoro ya ce ya siyi salula daga ba kuma ya mai da sai ce na wasa an gane au ma ta kunu fihi mashura ko kuma hal ya zuwa lokacin da shawara za ta iya kasancewa a cikinsa yanzu mutum ya ga sallar ka yana so kuka yi ciniki da shi ya ce to amma ni ku ka san inda lamarin yake kudin ba a kudi na ba yake a gurin mamma yake kuma zan kai mata sallar ta gani in ta yi ka ce to ba damuwa je ka daga nan har zuwa gobe je ka in ta gani to in ta gani in ta ce ya yi in ba ta yi ba ya kama domin kana ko kuma kai da zaka sai da salula ka ce to ka san wannan ne ban san ba kudin salula amma ka yi haƙuri zan je in shawarci wani abokina ko wani yayanmu wanda shi ya san harkar salula in ya ce a saida ta sai a saida ma ya halitta yin haka nan din na'am ولا يجوز النقل في الخيار ولا في عهرة الثلاث ولا في المواضعة بشرط malam ya ce wala ya jusan naƙadu bi sharti fil khiyari bai halitta damka kuɗi hannu bi shartin da sharti fil khiyari a cikin ciniki wanda kowa yake takwai zaɓi a cikin da kai mai saye da kai mai sayarwa to shi wanda zai sayar da salula ya ce dole in kana so in baka wannan salular ka je ka mamarka ta gani sai ka bani kuɗi a hannu an gane ku tunda yanzu ciniki ne aka yi na zaɓi in ma ya tabbata ko kuma ya buɗe to yanzu bai halitta ba a sharɗanta meka kuɗi hannu a wannan lokacin irin wannan ciniki amma in mutum shi ne ya ce wani ai na san ka inda muke da kai ga kuɗin zan je ni in ta ce ya yi zan yi kiran ka a sallama in ko ba su ce bai in ta ce bai yi ba zan dawo ka gani ya ce to ba damuwa in ya je shi kuma sallah ba ta yi ba ya dawo to sai ya ɗauki kuɗin shi ya lalaya ba shi kamar yadda ya ba shi an gane wala fi uhudati thalath hakanan kuma bai halitta damka kuɗi hannu da sharaɗi a cikin garanti na kwana uku da aka baka an gane ko ka siyi salula to yanzu kai kai ne ubangijin kanka ina nihin kai ne shugaban kanka kai za ka wa kanka nasiha ba ka da wani wanda za ka je ku yi shawara to amma sai ka ce kai yanzu ba ka san salula wanda take mai shan caji ya ce ya baka garanti daga nan kan kwana uku ka je ka jarraba ta gani kuma ka buɗe connection in ka ga wata matsala inda ta caji ce ka dawo mishi da ita to yanzu kana da damar ka je ka da ita kar ka bashi kuɗi in ya san ka kasan shi an gane ko kal ka ba shi kuɗi sai bayan ka ga salula ta maka wajen cajin da kuka yi magana ba ta da matsala to za ka zo ka dauka mishi kuɗi amma kuma lo ya halitta a lokacin ka ɗauka ka ba shi eh in dai ba shi bai ce maka dole ne sai ka ɗauka ka ba shi wala fil muwada'ati hakanan kuma bai halitta damka kuɗi hannu da sharaɗi a cikin baiwar da aka siye ta wanda za a kai ta wajen ajiya an gane ko ita ce mun yi magana akan a baya baiwa idan mutum ya saida ta kafin wanda aka siyawa ya fara amfani da ita sai ta yi istibra'i na jini guda ko to yanzu idan shi wanda aka siyawa ita ba wanda ta yi istibra'i bane a wajen shi kenan yanzu dole tana buƙatar sai ta istibra'in nan to yanzu bai halitta a ce shi wanda ya sai da wannan baiwar ya ce sai an ba shi kuɗi hannu za a ce to a yi haƙuri har ta gama istibra'i da yanzu dai ciniki ya tabbata yanzu tana gama istibra'i ta koma ta ka kai kuma kuɗi za ka ɗauka ka ba shi kuma a wannan lokacin ma ya lada kuɗi ya ba shi saboda ya yarda da shi wallahi alhamdu ya halitta
wannan faƙatu fi zalika wa zamanu alal ba'i wannan faƙatu fi zalika to abinci ciyarwa wanda za a yi ta bayarwa a wannan lokacin kwanakin bayan an gama ciniki kafin ciniki ya tabbata alal ba'i akan mai saidawa ne idan ya zamanto abin irin kamar su doki ne irin su jaki irin su maraki yanzu a bar shi a gidan mai abin shi zai dinga ciyar da shi kai ba ruwanka ba za a kabo ruwa ba za a kabo da sa ba ka kawo ba hatsi an gane ko amma irin su moto ne aka baka aka ce to je ka a gani a gidanku in mai ya kare ba za ka kira shi ka ce to wani zan sa maka litir zan sa maka litir ramce na ji za ka fani kuɗi a'a kai da kake kan kai za ka ɗauka ka sa mai saboda yanzu kai moriyar ka ce kake ci wannan cin moriyar ka ce kake in ciniki ya tashi ba zai ce ba sai ka biya shi kuɗin hayar da ka ɗauka na motan shi ya ce shi motan shi don wuni guda kaza ake bashi ya ce kai ma ya ka bada a yanzu ka cin wariyar hawa da kai na wuni guda amma mai da ka zuba shi kuma ya kai hakurin kudin shi ba za ka je baka ce baka manu haka nan kuma ɗaukan asara idan abin ya hallaka alal ba'i akan mai saidawa ne da ya zo shi ya ce salular ka gindin bayayi na ji labari tun kan ka sai tun kan mi ciniki an ce salular ka yi wa da rantsuwa ce wallahi gindin ta yana ya ka ce tawo yi ciniki da kuka yi ciniki gashi gashi gashi ka ce to zan je in gwada in gindi yana yi zan zo ne in kuma gindi ba yi hallo zan maido maka to yanzu da ka je gwada kana gwada kawai sai ta bindige ga baki daya yanzu shi zai ɗauki asara ya ga mishi kan shi ka ce dama da na gaya maka an gane ko na'am
وإنما يتواضع لاستبراء الجارية التي للفراج في الأغلب أو التي أقر البايع بوضعها malam ya ce wa inna ma yi tawada'u sani dai ana bayar da baiwa ajiya a wajen wani lilistibra'i wa inna ma yi tawada'u jariyatu sani dai ana bayar da baiwa ajiya a wajen wani lilistibra'i saboda ta yi istibra'i na jini guda allati lil firashi fil aghlab baiwar da ya zamanto a yawancin lokuta ana samun ta a saman shimhudar mai gidanta a yawancin lokuta tana zuwa shimhudar mai gidanta tana zama kenan zai iya yiwa ya take ta awil lati a qarral bai'u bi wad'iha ko kuma baiwar da mai saida ta shi shugabanta ya tabbatar da cewa ya taba kwanta da ita to yanzu irin wannan ita ce ake kai ta wajen ajiya wa in kanat wakhshan ko da ta zamanto wato dursun suwa ce ko da ta zamanto mai muni ce ba mai kyawu ba ce
ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع mala ya ce wala ta juzul bara'atu min alhamd bara'atu min alhamd kubuta daga ciki na baiwa bai halitta illa hamlan zahiran face dai ciki wanda yake mabayyani ciki a fili karara wannan ya halitta mai kadara mai baiwa ya ce to wani wannan cikin nata dai ka sani a fili yake karara kowa ya san tana da ciki to duk wani jariman da za ta sha juno da wannan cikin ko ta je wajen naƙuda a samu matsala ta mutu ko a samu wata matsala ba ruwana eh ni tun da na saya maka baiwa ka je ka in wajen aihuwa ta aihu lafiya ƙarau ka ci moriyar ɗanka in kuma ta mutu ba ruwana ya halitta mutum ya bai halitta mutum ya barranta daga ciki face dai ciki wanda yake mubayi amma in ciki dan wata ɗaya ne ya ce to ni dai ba ruwana ko da tana da ciki duk abin da ya faru da wannan cikin ba ruwana bai halitta bai kuma da shi sai in ya zama to cikin a fili karare yake malam ya ce amma wal bara'atu fi ja'iza barranta mutum ya kalkaɗe hannunsa shugaba ya kalkaɗe hannunsa a cikin bayinsa ya halitta ya ja sai da wani bawan shi ya ce to ni dai wannan bawan nawa na san shi yana sallah yana azumi yana da biyayya to duk wani abun da zai faru da shi na rashin ladabi ko na rashin sallah ko na rashin azumi ni ba da sa hannuna ba a ciki to ya halitta ya haka nan an gane ko min malam ya alamil ba'i'u daga abubuwan da shi mai saidawar bai san su wani aiki a wajen ya ce ni dai wani ban san shi bai na da hali kaza ban san shi bai na da hali kaza ban san shi bai na sata ban san shi bai na zina ban san shi bai na kaza to amma idan ko wallahi ne ba ya samu a waje na to kuma da aka je wani ikon Allah sai ya fara wani abu to yanzu ba za a gobe gurin shi a ce mishi kai ya ka san bawon kai yana kaza yana kaza zai ce to dama ne mun sani ba na gaya mu
ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثهر ولا يفرق بين الأم وولدها ba a raba tsakankanin mahaifiya da ɗanta filbai'i a wajen sayarwa idan za a sai da baiwa to ba a raba ta da ɗanta in tana da kwaida hatta yi tsira har sai ya fidda hira sai in ya zamanto ya san gabas ya san yamma ya san kudu ya san arewa
wa kullu bai'in fasidin fa damanuhu min al-bai'i wa kullu bai'in fasidin dukkan ciniki wanda aka yi shi wanda yake kuma lalataccen ciniki ne saboda an rasa wani rukuni daga cikin rukunansa to fa damanuhu dokan asarar shi min al-bai'i akan wanda ya sai dan take shi zai yi hakuri ya doki asara to fa in qabadahu al-mufta'u fa damanuhu min al-mufta'i min yawmi qabdihi to fa in qabadahu al-mubta'u idan mai siyan kadar wannan ya amshe shi a wajen mai saidawa har ya amshe shi ne sai kuma asara sai ta zo ta to fa damanuhu min al-mubta'i to ramuwar wannan abun asarar shi dokan asarar tana kan wanda ya siya min yau mai qabdihi zai biya shi ne a ranar da ya amshe shi yanzu misali mu ɗauka irin salula nukiya nukiya wacce ta hari trantroadis a lokacinta tana jaka hamsin wanda a yanzu inda za ka zo ka ce a baka ɗari uku sai ka gama wani allah da annabi na allah da rukwanci wanda a wancan lokacin nata in ka ce jika hamsin ka siye ta ba an maka ba garrama ba an raka ba shakka ba an raka ba ce an bugo ka a yanzu in ka ce jika biyu da rabi ka siye ta yi wani yana cewa na ya baka samu kasuwa wani sau ce za ta yi jika biyu da rabi raka Allah ne ko jika ba na siye ta ba to kaga yanzu idan ya zama to ciniki ne wanda yake batacce to sai bayan an ɗauki lokuta sai aka gane cewa wannan ciniki ne batacce kuma abin hali ya samu matsala to yanzu asarar shi tana kan wanda ya siya ko? To zai biya ne, zai ɗauke shi ne a matsayin ranar da ya amshe shi. Idan lokacin da ya amshe shi yana jika goma ne a yanzu yana jika ashirin, to a wancan lokacin za a yi zance. Yanzu in ya zama to yana jika goma ne, a wancan lokacin a yanzu yana jika ashirin. Idan ya koma wajen wanda ya biya jika ba zai ce ba ya bashi jika ashirin kin shi. Tunda jika goma ce shi ya bashi.
In hala suquhu أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرد يرده to malam yace fa in hala su'u idan kasuwar wannan kadara din ta canza ta juya ya ƙara kuɗi ko ya rage kuɗi an gane ko shine a hala ko hawa ko tashi ko tashi ko ƙasa ko sauka to idan kasuwar shi ta juya to auta gayyara fi badani ko kuma ya samu tangarda a jikinsa salula ta fara kogewa sabuwa ce garkasiya a wajen mutum to kuma ya aka rasa wani rukuni daga cikin rukunanta rukunan ciniki wanda suke sanannu al'ajid da al-mutajid da al-mutaqadu alaihi da kuma shi a tsaman wanda to sai aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa waɗannan rukunan to sai daga baya aka gane cewa ashe an rasa wani rukuni daga cikin rukunai na wannan cinikin naku ya zama to ɓacece kenan fasidul itibar to yanzu bayan an gano da cewa fasidul itibar ne a lokacin kuma kasuwar wannan kin salular ta canza yanzu a ga wata salular wallahi nan da wata guda tana jika hamsin amma yanzu in aka yi ta kasuwa a yanda aka siye ta a jika hamsin kin a wannan lokacin sabuntarta ba ta rage ba a wannan kin lokacin amma za ka ji an ce arba'in da biyar wajen jika biyar ta zibi a kanta to in ya zama mutum yanzu kamar irin wannan ne ko kuma irin abin da ya shafi kaya na kaka irin abin da za ka gani ka siye shi jika biyu in ka je ka sai da ka ji ana cewa ya faɗi yanzu bai wuce ba jika da hamsin zai dan ɗauki ɗan lokaci kaɗan ka ji an ce ya ƙaru ko ya ragu fasilu da itibar ne yanzu ya zama to kuma an samu matsala a wajen cinikin to fa alaihi qimatuhu yawma qabdihi to yanzu kimar shi zai bada a ranar da ya amshe shi kimar shi a ranar da ya amshe shi anan da ya ce auta gayyara fi badani ya samu matsala a jikin shi sallar da ka siya ta jika hamsin yanzu ba za ta yi ba jika arba'in da biyar kuma yanzu sai ta samu matsala a wajenka na ta kubce ta haɗo daga saman ta haɗo saman teras kokin daga baya ya tsaki
ko takatiliya eh kai in takatil ne wa akwai matsala to ko takatil ya ya hoshi irin da muka yi misali a ranar to yanzu idan ka je ka yanzu za a tasa wannan cinikin to a ranar da ka amshe ta a ranar za a wa wannan taktilin kuɗi a ce yanzu nan da wata guda taktilin wannan nawa kuke kashi daga Nigeria wanda yake sai da za a ce to wannan taktilin ta nan da wata guda muna kashi a jaka hudu to a yanzu ba muna kashi a jika biyar to sai a ɗauke shi a jika hudu kimar wannan kenan ko matsalar wannan to kuma yanzu ita sallar nan da wata guda tana nawa tana jika hamsin ya lalle ni ma jika hamsin na sai ta to za a cikin jika hamsin sai a cire jika hudu shi kenan sai ya maido mishi da kuɗin shi shi kuma ya bashi kadarar shi kuma sai a sake wani ciniki an gane ko shine fa alaihi qimatuhu yawma qabdihi kimarsa zai bada a ranar da ya amshi wannan kadar amma wala ya ruddu ba zai maido ba wannan abin da kanshi ba za a ce mai ya sa taktirkin da kanshi an gane ko kimar kawai eh kimar zai bada shi ya je shi yanzu ya cika jikai shi a sa mishi tattirkin tun tunda ya koma shi kai an gane ko
وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد فليرد مثله ولا يكيت الرباء ولا يفيت الرباء حوالة الأسود ولا يجوز سلف يجر- يجر منفعة منفعة malam ya ce wa in kana mimma yuzan idan kuma abin da ya zamanto kasuwar shi ta canza ta ca- ta sauya ko da dadi ko da da rage mimma yuzan irin abin da ake iya aunawa ne au yukalu ko kuma abin da ake aunawa ne da mudu idan yuzan abin da ake aunawa da suke ne a yukalu abin da ake aunawa da tiya ko da mudu to yanzu fali ya rudda mithlahu to sai ya mayar da kwatankacinsa a nan da aka zo shinkawa ce ka saya buhu ɗaya sai aka samu matsala wajen cinikin da kuka yi. kuma bayan an yi sati ɗaya ne ko sati biyu yanzu har ka kusa cinyewa shinkawa da kare ka kana sauraron wani wa'azi sai ka ji an ce ai duk wanda aka yi ciniki da shi kaza kaza kaza to ciniki bai kullu ba bataccen ciniki ne kuma Allah zai sa ba albarka a ciki da dai ni ko gashi hal ina cin shinkawa ban san babu albarka a cikin ta saboda kaka tsantsancin ka sai ka dawo wajen mai ciniki mai na Abin ala azanin jumu'ati jumu'aci.
yauwa lokacin da limami yana samun mambari wannan ciniki ne wanda ko an yi shi bacacin ciniki ne za a tashi shi an gane ko to sai ka ji ana ce ai duk wanda ya zama to ya sayi kadara a lokacin da limami yana kan mambari to wannan kadar da wannan cinikin bacacce ne kuma Allah ba zai sa ba albarka a cikin ta kaje kai shiru kai kuma ka san ka sayi shinkawa lokacin ana ce ai imam jajima yana hudu ba kace da Allah yi kokari ka hudu ita yana kai ma za a dafa wanda za a ci kuma yana da baki an ji ma za a wannan to zala an bude shinkafa an ci an hira bumbuku ka ji wannan labarin to yanzu in ka tashi kawai kimanta misalin ta kawai shi zaka siyo kai ka je ka kira wani ka ce wani buhu ɗaya zaka bani na shinkafa ko riba sai ka zo wa shi mutumin naka da ita ka gargagar ka zo da ita kan yaji ka zo ko ce wani lahiya ma ka ce gashi gashi gashi alhurma za ka mun ciniki da muka yi na lokaci kaza an samu matsala an gane ko to haka za a yi shine sai ya dawo da tamkar shi shi kuma mai gidan ba zai ce ba dole sai waccan tashin da aka mishi da tashin da an cinye ta an kusa cinya wala yufitu riba'a hawalatul aswaqi malam yace hawalatul aswaqi jujjuyawar kasuwanni an gane ko la yufitu riba'a baya kubutar da ciniki wanda aka yi shi na gidaje kararruka ka siyi kare a nan to a ciki aka samu matsala ya zama to ciniki ne bacacci to in aka tashi yanzu ba za a ce ba kimar shi za a bada yanzu kare lokacin da ka siye shi ka siye shi ɗari biyu yanzu a ce yana ɗari uku to yanzu yanzu aka gane shi a cinikin da kuka yi bacacce ne hakuri za ka yi kawai ka ba shi takardun karen shi ya baka kuɗin ka cika ɗari biyu Kai, an- Allah.
an gane ku yanzu ba shi da matsala wajen jujjuyawar kasuwa Eh, shi ciniki na abin da ya shafi ƙasa irin gurin da yake ba a iya sace shi wannan jujjuyawar kasuwa ba ta ɓata shi ba ta kubutar da shi a ce to ai yanzu wannan abu ne wanda ba zai yi ba Ah, haka ne ko?
Wala ya ju salafin ya zo ba.
wala ya juzu salafun ya jurru manfa'ata bai halitta ciniki ramce salafun ramce wanda ya jurru manfa'atan zai janyo wa shi wanda ya bada ramcen amfani ka bai wa mutum ramcen jika goma ya ta yi kasuwa da ita in ya tashi inda ya zo shi kuma ya siyo maka daudawa da aran mari da wani ya kawo maka kuma ya baka jika goma da kaga ya kawo maka amfani ko kuma in ya tashi zai kawo wa ɗiyanka tsala kaga ne tun da kare kai ba kasuwa kake zuwa amma sun san ranar lafi an kan su kaga yana janyo maka amfani da halitta zai haka nan In Allah da kuma karatun mu na gaba za mu ga sabanin malama ya kai Eh, alhamdulillah wallahu ta'ala